الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الحميس goma sha biyar ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1439 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin damar da ya ba mu wajen sake haduwa a irin wannan lokuta a cikin wannan masallaci a cikin wannan jami'a muna karatu cikin littafin Allah alkur'ani mai girma musamman a wannan wata mai alhurma wata ramadan wadda muna karatu cikin suratul cikin suratul yunus mun tsaya aya ta shida a karatun da ya gabata insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta bakwai a cikin suratu yunus insha Allah ta'ala za mu ci gaba da a za mu karanta tambayoyi kafin kafin shiga cikin karatu insha Allah ta'ala tambayoyin da aka turo su ne wani bayan ya yi sallama ya ce ya ga ana tsarki a tsaye to malam tsarki a tsaye yana da kyau ko bayi da kyau idan yanayi ya kama tsarki a tsaye babu laifi wallahu ala wannan bayan ya yi sallama ya ce shi ne yake da yaro yana da yaron shago ɗan ƙarami mai shekara sha ɗaya ya tambaye shi da cewan shin in ya yi azumi kan wa ake baiwa ladan ya ce sai ya ce masa wa mahaifinsa ne sai ya ce to in dai wa mahaifinsa ake bawa to ya daina azumin a to ya daina azumin a shi ne ce ka taimake ni da shawarin da zan bashi wana an turo wannan tambayar kwanan baya ba a karanta irinta ba sannan kuma aka sake turowa wato yaron yana kyamar a ba mahaifinsa lada kenan ba zai iya kai mahaifinsa aljanna ba kenan yake gani ko ya ne wallahu ala saboda abuna sai a tambaye shi ko me yasa har yake kyaman mahaifinsa ya samu lada daga gurinsa bayan mahaifinsa ya dau dawainiyan junansa da tare da mahaifiyarsa da wahalhalun da suka yi ta sha har ya kai yanzu shi kuma yana shekara goma sha ɗaya yana ƙyashin inda zai iya yin azumi amma tun da mahaifinsa za a bawa yana jin cewa ba zai yi ba na gana bayan kawai ba idan na wannan ba mu san yadda kuke da shi ba da kuma me dalilinsa na cewa ya daina yi tun da mahaifinsa za a bawa da kuma kai dalilinka da ya sa ka masa fatawa wallahu ta'ala alam saboda haka amma dai da mamaki a ce yana kyashin abawa mahaifinsa lada in har haka ne wallahu ala dama ta an tawo turo ta ina ga kaman ba bukaci sai an karanta ta ba yanzu ma dai a tana wannan bayan yayi sallama yace yayi addu'an alkhairi yace yana tambaya ne game da cewa matarsa ana binta azumi guda biyu kuma ga watan azumi ya sake samunta to za ta ciyar ne ko kuma ya za a yi yawanci mutane suna da sakaci ana binta azumi kwalli biyu kawai tun daga bara har yanzu ba tare da larura ba ba ku ambaci kowa akwai larura ko wani abu ba ba tare da larura ba kawai ba ta yi azumi guda biyu ba mana tun ba rabonta da azumi kenan sannan kuma duk da cewa ba ta yi azumi na nafila ba amma wannan farilla ne ta biya azumin ramadan har watan azumi yanzu ya sake dawowa mutane suna ɗaukan Allah subhanahu wata'ala abun wasa ne yanzu da ta mutu fa mai za ta je ta ce da azumi biyu da ta yi ganganci ba ta biya su ba sai mutane suna ɗaukan Allah subhanahu wata'ala abun wasa sannan sai zo su yi tambaya wai yanzu tambayar shine za su ciyar ne ko yaya Allah aka ce ma shi ciyarwanka ne ya dame shi Allah subhanahu wata'ala ciyarwanka ya dame shi ko ciyarwanku ganganci da ta yi ta biyan azumi guda biyu wannan shine abin da muke ganin akwai ganganci da sakaci da rashin kula da al'amarin addini inda wani abu ne da za a yi wanda ya fi wannan wahala na harkar a samu duniya da ana can ciki dumudum sai harkar Allah ne subhanahu wata'ala an yi ganganci sannan sai a zo ce za mu ciyar ne ana tambayan wai za su ciyar ne yanzu ya za su yi za a ciyar ne saboda a ciyar din an taimakiwa sannan waye ya ce me maganan ciyarwa a ciki bayan an yi ganganci wa Allah subhanahu wataala kamata mutane in ana bin su azumi da zaran azumi ya wuce hankalinsu bai dace ya kwanta ba alhali sun san suna dauke da biyan azumi mutum ba zai nitsu ba ba zai samu kwanciyar hankali ba a ce wai akwai azumi a kansa alhali yanzu yana lafiya kalau azumi ramadan ya wuce bai samu yayi ba saboda uzuri sannan har shekara ta dawo hankalinsa kwance ya kamata mutane su rinka sanin girman Allah subhanahu wata'ala da kuma yin abin da ya dace a lokacin da ya dace wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace malam a ka'idar da aka dauke su aiki idan takwas ya wuce mutum yayi latti sai ogan ma'aikatan gaba daya yace ya kara wa kowa minti talatin duk wanda ya wuce takwas a duk wanda ya wuce takwas da rabi to ya yi latti to malam me hukuncin hakan a musulunci shugaba yana da ikon duba maslahar mutane akwai shugaba am akwai shugaba kuma wanda yake na bangare shugaba na bangare a bangaren gurin da yake sai ya ga cewa maslaha ga mutane shine kaza sai kawai ya zartar to duk wanda suke karkashin sa wannan ma'aikatan matukar abun ba sabon Allah bane to wajibi ne su yi masa biyayya kuma babu laifi inda yayi haka inda yayi ne don maslaha ta al'umma ba don maslaha tasa ta kansa ba ba kuma don wani abu wanda ya shafi cin hanci ko rashawa ba sannan abun da yace din kuma bai saba wa addinin musulunci ba to wannan za a yi masa biyayya babu wani laifi a ciki wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace ya ce shi ne mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya je saudiya sai aka nuna masa kabarin annabi sallallahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sai ya je gurin da rana ya tsaya yana kallon kabarin yana kallon kabarin yana cewa oh wannan shine kabarin fiyayyen halitta sai ya gan shi a gabansa ya bayyana da farin mayafi da bakin gemu mai tsayi ya ce ko shakka babu wannan shine kabarin a wannan shine kabarina kuma ina kyautata muku tsammani a dukkan musulmi shin malam shine na gani eh shine ka gani insha Allah ta'ala inda yadda ka faɗa ne shine ka gani insha Allah ta'ala in mutum ya ga yayi mafarkin ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a sifa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani kuma yana daga cikin alamomin husnul khatima kamar yadda malamai suka bayyana mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka insha Allah ta'ala shine wallahu a'lam a wannan amma in mutum ya mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam a wata sifa daban ba sifar da yake ba to wannan kuma shine damuwa kawai misali mutum ya mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ganshi bakin fata to kuskure ne ko kuma ya mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga mutumi mai mai aske gemu a wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani sai ya ganshi cikin kamala da tabbatar da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam tattare da shi to lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani domin shedan baya tibantuwa da annabi ya fito hakan nan wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama ma'ana kamar yadda wancan mai takardan ya rubuta yadda ya ga sifar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ana kyautata zato insha Allah ta'ala shine wannan yayi sallama bayan sallama yace wani dan uwa wani dan uwansu ya sayi aluminium da ake da ake okay wani aluminium da aka ban gane wannan rubutu da aka narka ok wani aluminium da aka narka a wajen sana'arsa a makera ashe na sata ne to an kama wadda ya sato da shi wadda ya saya shi abokin nasu kenan dan uwan nasu kai kenan an tafi da su mai duguri domin daga yankin mai duguri ne aka sato wannan abun saboda haka suna roƙon a sa wannan dan uwa namu a nasu addu'a Allah ya fidda shi saboda ya saya ne da rashin sani a wannan addu'a kenan yake nema muna fatan in dai dan uwanku yana bisa gaskiya Allah subhanahu wataala ya bi kadunsa kuma Allah ya fidda shi kuma yawanci in mutum zai sayi abu musamman irin kayayyaki irin wannan mutum ya je kasuwa shagon da ake sai da abun ya saya amma wani kaga yana yawo da abu ko kuma ya zo ya ce zai sayar ma abu kawai alhali ba sana'arsa ba ne ba shi yake sai da abun ba a rinka takatsantsan da wannan ta hanyar addu'a da kuma yin takatsantsan wani sayi garin neman arha ne shi sai zo sai sayar ma arha sosai sama da yadda ake sayarwa a kasuwa sai ga mutum ya saya in dai ba sana'arsa ba ce ko ya kare yadda kayansa a shago a kasuwa yawanci irin wannan abubuwan dama akan iya samun tsautsayi Allah ya kiyaye don haka in dai ba da abunan nufi ba Allah subhanahu wataala ya fidda shi wannan kuma bayan ya yi sallama ya ce ta ce ita ce mijinta ya ce kar ta fita sai ya dawo sai ta fita don sai ta fita don gaida babanta shin ta yi laifi ko ba ta yi ba a kin yi laifi mummunan laifi wannan yana daga cikin hatsarin da wasu mata suke ɗauka in mijinsu ya ce musu kar su fita ko gidan biki ko wani abun nan ko ka samu wasu hatsararrun mata suna bugo waya suna tato zauna nan kina tare da miji zai raba ki da 'yan uwa ko wani abu makamancin haka kwace babanki bai da lafiya wai ki ce wai mijinki ya ce karki fita wasu zaka yi suna ta mata irin waɗannan kwazazzaba din wai tana tsoron mijinta ko kuma tana biyayya ga mijinta har ya wuce kaza ai ta maganganu irin wannan in ta fita ta yi laifi to da ka fitanki da kika yi laifi ne kuma kin saba wa Allah kina ci wanda duk ta fita ba da izinin mijinta tana tsino tana cikin tsinuwar Allah har ta dawo gida duk abin da ta yi kuma wasu hadisai ma suna nuna ko ta yi sallah a can Allah bai karbi sallanta ba saboda mai saboda ta fita ba tare da izinin miji ba mata suna da sake akan wannan sai su rinka biyewa wasu wasu wasu ma kila hasada suke musu saboda suna zaman aure wasu kuma kawai ba su da tarbiyya ne kata kata saboda haka su rinka maganganu ke wai har mijinki a hana ki fitowa wance ta aihu baki zo suna ba yau ana suna ko wasu abubuwa kuma ce wai mahaifinki bayi da lafiya mijinki ya ce wai sai ya dawo yana da haƙi ya ce sai ya dawo wataƙila in ya dawo yana nufin ya ɗauke ki ma ku je tare da shi gaba da wataƙila kuma ba a ranar yake so ki je ki gaida mahaifinki ba sai gobe insha Allah ta'ala don haka ya halatta sai ki masa biyayya wannan shari'ar musulunci ta wajabta miki masa biyayya saboda ka fita da kika yi kin shiga cikin tsinuwar Allah sai ki ta neman gafarar Allah subhanahu wataala sannan ki nemi mijin ya yadda da ke akan wannan mummunan aiki da kika yi wallahu ala wannan bayan ya yi sallama ya ce iyayensa ba masu sallah ba ne amma shi kuma ya canza suna ne kawai ya kuma fara sallah ba tare da an masa wankan shiga musulunci ba ya ce ba tare da an mun wankan shiga musulunci ba ya ci gaba da sallah ya tambayi wani malami ya ce in har na yi kalmar shahada wato inda na iya kalmar shahada shi ni musulmi ne ina so malam ƙara mun bayani ba a yi wa mutum wani wanka da wasu za su masa kamar yadda wasu addinai wai in za a shiga cikin su yaji ai wani taro ana wanka ba haka bane mu a a musulunci ba haka bane amma kai din ne za a koya maka yadda za ka yi wanka domin akwai janaba da najasa wadda da can mutum baya yin wankan janaba janaba ta same shi da sauran wasu abubuwa makamantan haka don haka da zaran mutum ya musulunta farko zai karbi kalmar shahada sun an ba shi kalmar shahada shikenan sai a gaya masa a nuna masa za a nuna maka ne yadda zaka je kai wanka ba zuwa ake a yi maka wanka din ba zaka in kai kalmar shahada ka musulunta wanka kuma don ka samu tsarkaka daga najasan da suke jikinka sannan ka ci gaba da ibada domin daga zarar mutum ya musulunta zai ci gaba da ibada a musulunci mu Allah ya umarce mu da yin ibada nau'o'i daban-daban kamar sallah kamar azumi to sallah ba ta karbuwa sai mutum ya tsarkaka kai kuma tsarkakarka daga najasosin da suke jikinka na da lokacin da baka musulmi su ne yin wannan wanka din da za a yi maka yau wallahu ta'ala alam kawai ba wai yi maka wankan za a yi ba za a koyar da kai sai ka je ka yi wannan wanka sana ci gaba da koya maka sauran wasu abubuwa na addinin musulunci a hankali a hankali mutum yana koya wallahu alam insha Allah za mu ci gaba da karatu aya ta takwas aya ta bakwai cikin suratun cikin suratu Yunus muna fata Allah ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون
Allah subhanahu wata'ala ta innal ladina la yarjuna liqa'ana lalle waɗanda suka kasance ba sa kaunar haduwa da mu ba sa tsammanin cewa akwai ranar tashin alkiyama da za a tsaya gaban Allah yayi hisabi wa bayinsa akan abubuwan da suka aikata don haka su suna ganin kawai kamar in an mutu shikenan ba za a tashi a tsaya a yi hisabi ba ba sa tsammanin cewa akwai ran da Allah zai tsaye da kowa a ƙarƙashinsa kowa ya tashi tsirara Allah ya zo ya yi hisabi tsakanin bayi cikin abubuwan da suka aikata in alkhairi falillahi alhamd Allah ya samu samu alkhairi sharri kuma sa- sabanin alkhairi Allah ya kiyaye mu to waɗanda ba sa tsammanin haɗuwa da Allah ba sa tsammanin za a tashi su kawai jira suke in sun ga wani ya mutu sun ɗauka shi kenan ya gama rayuwa to Allah subhanahu wata'ala ya ce waradu bil hayati dunya suka yadda da rayuwar duniya mana suka yadda da adon duniya suka gamsu da irin abun da duniya take kawata musu watsama annubiha suka kuma nitsu da rayuwar duniya in ana harkar duniya hankalinsu baya tashi ko kaɗan saboda ba sa tino lahira kawai adon duniya zalla shi suke yi a shiga wasu su hole shaye-shayen da bai halatta ba fasikanci da bai halatta ba shashanci da bai halatta ba maganganu waɗanda ba su halatta ba a shiga guraren da bai halatta ba a yi raye-raye a yi waƙe-waƙe a yi tsalle a yi rawa a yi komai hankalin su kwance sun nitsu kawai kuɗi su zo wanda ba na halal ba a tsunduma a ɗiba a sayi abun da ake so a shiga can a shiga can kudin talakawa a ɗiba kaje wasu mutane suna ware wai wai wai ranan ranan murnar aihuwarsu kuma a ɗabi kudi a baitul mali an ce ya kamata in zai kashe kudi akan abu nasa na kansa bai kamata ya amfani da baitul mali ba bai kamata ya amfani da kudin dukiyar talakawa ba saboda wannan abu nasa na kansa ne in ma yana ga zai amma in mun da ɓatar basira ta ɗan adam yaushe har ka zama kai za ka yi murnar ranar aihuwarka a gaya ma ranar aihuwarka kuka kake ran da ka zo ran da aka haifi kowa kuka yake yi in mutum bai yi kuka ba aka haife shi likitoci suna ga akwai matsala to amma an haifi mutum yana kuka wai kuma ya zo yana murnar wannan ranar aihuwar wannan ranar da yake kuka ai tun da ka zo kake kuka ka san ba ba ba ba ba ba lafiya ba Eh, ba lafiya ba duk ran da kaga mutum yana kuka kowaye shi akwai matsala to an haifi mutu yana kuka shi kenan kawai sai dai ɗabi kudin jama'a talakawa kai ko ma ba mai ɗiban kudin talakawa ba akwai jama'a da yawa wanda suka yadda da wannan tsarin yahudanci a zo ko ko kaga mutane wanda suke jin iskar duniya tana ɗiban su ko wani harka ko wani rashin tunani da rashin fahimtar addinin musulunci ko kuma addinin musulunci ya zama suna kawai a baki wai sun ɗabi 'ya'yansu suna musu wai happy birthday ɗan waye shi me kuka ga ya zama kuma in ya zama sai aka ce a yi murnar ranar haihuwansa shi waye shi har za a yi murnar ranar haihuwansa wasu sukan yi ranar haihuwan 'ya'yansu wa misali wata za ga uwa ce tana tana tana yin wannan in ta san za ta bata wa ubarai ko kuma ta san za ta yi wani abu ko kuma kawai kawai tunaninta na duniya da rashin basira da rashin sanin addini da rashin aiki da addini sai dai a faɗa a baki addinin musulunci ba faɗa a baki bane yau ai murna ranar aihuwa a dalilin me wanda aka haife shi yana kuka a zo a kashe miliyoyin kuɗi wai ana wai ana murna ranar haihuwa talakawa za ga amma sai ka ji an ce ga wasu can suna murnar ranar aihuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ka karkata kai ka ce suna bid'a ɗanka kuma me kake yi in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi duk abin da ya a duniyan nan da duk matsayinsa a gurin Allah da ake maulidinsa kace bid'a ne to sai ga ɗanka kuma shagwababben ɗa kai ɗin ma shagwababbe sai ka zo wai kana murnar ranar aihuwansa a dalilin wa kai shi kuma shi kuma waye shi ɗan da kake murnar ranar aihuwansa kai ma waye tukuna balle ɗanka har kuke murnar rana sannan kai ko ka zo kake murnar ranar aihuwarka kai ko don ka zama wani mai matsayi a duniya a duniya ne ai a duniya ne wai kana murnar ranar aihuwanka watakila ka ɗebi kuɗin talakawa ana kashe kuɗi an yi bajetin kuɗi naira miliyoyi an ɗebo a baitul mali wanda mutum in ya sauka a mukami baya yin wannan masu mukami a ƙasar nan suna daga wai sun ware wata rana wai ranar aihuwansu ana biki ranar aihuwansu sun shiga shekara kaza da ka shiga cika shekara kaza me da me kai na bautar Allah wanda Allah ya ce ya karba me da me kai a wannan shekarun wanda Allah ya ce ya karba eh lalle wane yayi shekara kaza kuma na karbi aikinsa ko kuma talakawa suka yadda eh adalci ya kai makura wajen adalci har ka zo kake wannan murna da sai ka zo ka yi murnar ranar mutuwarka in ka cika da kalmar shahada in mutu ya cika da kalmar shahada sai ya yi murnar ranar mutuwa don wanne ya cancanta in dai mutu ya cika da kalmar shahada ya cancanta ya yi murnar ranar wannan wannan ranar mutuwa ne baka gaba ka abu malik mun karanta a baya ran da Allah ya sauko da cewa ya yadda da su shine ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abshir bi khairi yawmin marra alaika munzu waladatka ummuka bai ce ranar da mahaifiyarka ta haife ka za a yi murna ba a ranar da Allah ya yarda da shi ne yace mafi alkhairin ini tunda aka haife ka a duniya tunda mahaifiyarka ta haife ka to ga inin da yafi kowanne ranar da Allah ya sauko da bayani cewa Allah ya yarda da shi ya karbi tuban ashe kenan yardar Allah amma a haife ka waladatka ummuka ya bina adama bakiyan wan nasu haulaka dhahikina surura fa'mal li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura ya kai dan adam mahaifiyarka ta haife ka waladatka ummuka yabna adama bakiyan ya kai dan adam mahaifiyarka ta haife ka kana kuka kuka wanda yafi ƙara likitoci suka ce yafi lafiya ran da aka haife shi ba yafi ƙara yake kuka sosai likitoci suna son wannan yaro likitocin da suka san yaro suna son wannan yaro amma aka ce kai wannan fa sai da aka girgiza shi ya kuka ba lafiya kenan sai da aka girgiza shi ya kuka masana lafiya suka ce wannan ba lafiya to to wannan ranar ce zaka zo kana mata murna har a kashe miliyoyin kuɗi sai da aka girgiza ka kai kuka so ake kai kuka ba ranar saboda ba lafiya haba wala darka ummuka eh kansa kasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka duba fa mala abdulgani ya ce in ɗan bai kuka ba ma sai a ɗaga ƙafafuwansa sama kansa ta ƙasa a rinka dukan bayansa wai don ya yi kuka har ana so a ji ya yi kuka saboda in bai kuka ba akwai masifa to wai sai gashi nan kawai da ya je da ya shaƙi iskar duniya wai bari ya yi happy birthday mafi muni a ɗabi kuɗin talakawa a yi da shi inda kuɗinsa ne ma ya bi sahun yahudawa inda kudin talakawa ne bayan bin sahun yahudawa ya ɗebi haramu Allah ya kiyaye to wanda aka ce aka ce wanda darka ummuka ya bana adama bakiyan wannan su haulaka dhahikina surura mutane kuma suna ta dariya suna murna ran da aka haife ka kana kukan nan sun gama ai ba sai kai kuma ka zo kai kam da kake kuka bai kamata kai murna wannan ranar ba duk ran da kaga mutum yana kuka ko yaro ko babba ko wane ne inda kaga yana kuka akwai damuwa to ashe ranar damuwa ce wannan shine mai hikima yace fa'amal li nafsika i aiki wa kanka an takuna idza bakau don ka zama ran da su kuma za su yi kuka don ran da kake kuka suna ta dariya danginka ba danginka suna zaune suna ta dariya sun kewaye suna jira dama a ce mahaifiya ta haihu wasu za ka same su a bakin ɗakin haihuwan in an je asibiti suna jira can an jima sai a leko a ce musu ta haihu ta haihu eh kawai sai waya ta haihu sai murna ai ai kaza kaza to kaga suna murna kai kuma kana ta tara kuka to sai ce ma i aiki na kwarai don ran da kai kuma za ka zo suna kuka kai kuma ka yi dariya fa'amal li nafsika an takuna idza bakau kai aiki wa kanka aiki na kwarai saboda akwai ranar da su kuma zaka ga suna kuka duk wanda yayi murna yake farin ciki ran da aka haife ka in dai yana raye ran da zaka mutu to sai ka ganshi yana kuka to ko baka ganshi yana zabga kuka ba to zaka same shi yana cikin damuwa to ya kamata kai kai aiki na kwarai ranar da za su yi kuka in suna kuka kai kuma ka zama zahikan masruran kana dariya kana farin ciki amma sai ga mutane wasu kaga suna yi wa ƴaƴansu wai ana yi wa ɗa happy birthday an yi cake wai ya yanka cake din ka ji wani yahudanci tsabar yahudanci ana ta ɗauka a hoto ana sawa duniya wai wai happy birthday wanda suka yi wannan za su haɗu da Allah in ba su tuba ba domin tsari ne na yahudu dama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la tattabi'unna sanana man kana qablakum za ku bibi sahun yahudawa a kasuwanci a mu'amala a rayuwa a siyasa a kowane irin harka ƙarshen zamani sai an bibi yahudawa sau da ƙafa kai sai mun zama in suna ɗaga ƙafansu muna ajewa a gurin sai wanda Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye saboda haka wani maganar habiba zai wani menene malam karantar da ɗanka alƙur'ani ya iya karatun alƙur'ani ya san ƙur'ani kana murna wai happy birthday ɗanka yana karɓan abu da hagu har yanzu baka masa tarbiyyan karban abu da dama ba kana masa murnar happy happy happy birthday wai kana murnar ranar haihuwansa yaron da kana bashi abu wani yana bashi abu sai kaga ya sa hannun hagu ya karba wannan ne kaje masa happy birthday kai ma tukuna tarbiyya bata ishe ka ba baka koyar da danka da dama ake karban abu ba yana cin abinci da hagu kana ce masa happy birthday yana karban abu da hagu baya cewa na gode kana cewa happy birthday duk da kai da shi ba kun cancanci a horar da ku ba Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha suka yarda da rayuwar duniya zalla tsarin yahudu kawai in za a sa kaya tsarin yahudu in za a fita tsarin yahudu mutum yayi wa kansa aski aski tsarin da yahudu yahudu ma ya dau marar hankali marar hankali masu rayuwa a turai sune masu irin wannan aski shikenan ko mutum ya mummurɗe gashinsa wai shi ya zama daban da sauran jama'a watsuma annu biha suka nitsu da rayuwar duniya komai kawai sharholiya da rashin tsari da rashin tunani shi ake yi ko kaga mutum yana ta wasu abu ne hayaniya a duniya ya manta zai mutu ya manta zai mutu taki Allah na iya daukar ran mutum zaga wasu mutane suna cikin sharholiyan Allah yake daukar ransu shikenan magana ta kare wani yana cikin sharholiya saura masa kwanaki kaɗan a duniya bai sani ba to wajibi ne mutum ya rinka tina Allah subhanahu wataala in ka samu jin daɗin rayuwar duniya eh ya halatta gare ka ka ji daɗi amma tare da bautar Allah tare da yi wa Allah biyayya tare da bautar Allah tare da godiya ga Allah akan ni'imar da ya maka wasu sai sun sha wahala su samu abinci balle ma su ci nama kai kuma cikin sauki zaka saya zaka sayi nama kana da hali ba maganan abinci ba hada nama to ka gode wa Allah ta hanyar bauta gare shi da gode masa da kuma ƙara neman ya ƙara maka ni'ima da kuma tausaya wanda ba su da shi amma waɗanda suka ɗauke tunanin cewa za su haɗu da Allah suka yarda da rayuwar duniya suka nitsu Allah subhanahu wata'ala ce watsa ma'annubiha wallazina hum an ayatina ghafilun waɗanda suka zamanto rafkanannu game da ayoyinmu ayoyinmu alkauniya ayoyi waɗanda ake gani komi ka gani a duniya yana nuna ma Allah shine Allah in ka kalli bishiya da kadawan da take yi da tsayuwanta da ƴaƴan itatuwan da take duk abin da suke nuna ma shine Allah shine kadai abin bauta babu abun da yake a doron ƙasa face no- yana nuna ma cewa Allah shi kadai cancanta bauta wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun duk komai da ka gani yana tabbatar ma da aya ce kawai cewa Allah shine Allah shi kadai ya kamata a bauta masa ko abin da muke ginawa gine-ginen da ake ginin kawai in ka kalle shi da yadda dan adam yake ginawa da yadda aka tsara da yadda abubuwa suke sarrafuwa wasu na sarrafuwa da wutar lantarki da menene da wane ne duk ka kalle su za su tabbatar ma cewa Allah shine Allah don haka waɗanda ba su nitsu suka waɗanda suka nitsu da rayuwar duniya suka yadda da rayuwar duniya suka manta za su tsaya gaban Allah to su zaka ga irin wa'annan ayoyin ma da suke tunatar da Allah cewa da suke tunatar da bayin Allah cewa a bautawa Allah shi kadai sai kaga sun manta da waɗannan ayoyin sun zama sun rafkana ba sa nitsuwa su gane ayoyin da suke tabbatar musu cewa Allah shine Allah don haka Allah ta wallazina hum an ayatina ghafilun sun rafkana game da ayoyin mu Allah ta ulaika ma'awahumun nar waɗannan masu irin waɗannan hali makomarsu ita ce wutar jahannama bima kanu yaksibun saboda abin da suka kasance suna aikatawa da hannunsu Allah ya kiyaye mu na'am
innal ladina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
bayan Allah ya ambaci mutanen da ba na kirki ba waɗanda ba sa ƙaunar tunanin za su tsaya a gaban Allah waɗanda suka zaɓi rayuwar duniya suka yadda da ita suka amince da ita suka nitsu da ita bayan Allah ya ambace su kuma ya ambaci makomarsu don bayin Allah su samu nitsuwa su san cewa Allah yana sane da su sai Allah kuma ya ambaci muƙabilin waɗancan nazirin wa'incan su ne mutanen kirki sai Allah ce innal ladzina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na ƙwarai al'iman wal amalu salih shine aqida da mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam al-ikhlas wa mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam mutum ya tabbata Allah shine Allah ka tsarkake zuciyarka da tunanin Allah kadai duk abin da kake yi ka tina Allah ka ji tsoron Allah in zaka taba kayan wani ka tina Allah in zaka taba kayan dukiyar talakawa ka tina Allah in ma menene ka tina Allah a shago ne Allah subhanahu wataala a kasuwa ne a gona ne a gida ne a ma'aikata a san masana'anta ka sa Allah a zuciyarka duk abin da kake yi Allah subhanahu wataala ko tuki kake yi ka tina Allah subhanahu wataala a zaune kake ka tina Allah subhanahu wataala wannan shine al-ikhlas duk abin da zaka yi kana neman yardar Allah cikin abu kana neman dacewa da abin da Allah yake so kana yi kuma domin lada a gurin Allah kana wannan shine al-ikhlas sannan mutaba'atul rasul shine al-amalu salih duk aikin da zaka yi ba zai taba zama aikin kwarai ba sai in ka bi yadda manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam zaka yi sallah ne nafila ne farilla ne yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake don haka iman yana nan a zuciya al-iman yaqirru fil qalb imani yana tabbata ne a zuciya shine ikhlasi zuciyarka ta zama wankekkiya kullum Allah kake dubawa ba abun da wani zai baka ba in za ka yi abu ko a baka ko kar a baka kai dai ka yi kawai domin Allah ka samu wani abu na ribar duniya ba ka samu abu na ribar duniya ba in dai harka ce ta ibada ko ci gaban al'umma ta hanyar alkhairi kai kawai domin Allah wasu sun yaba ko wasu sun kushe ko ba su yaba ba ko ba a kushe ba ko an yi shiru ko ba a gani ba kai dai ka yi don Allah don ka san Allah ya gani shine innal ladina amanu imani kenan haƙiƙanin imani shine duk abin da kake kasancewa Allah shine Allah kuma domin shi domin shi kake sannan al'amalu salih in zaka yi aiki zama aikin kwarai kana yi ne domin kana yi ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wannan shine al'amalu salih to Allah ya ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai imani yana zuciya aiki yana tabbatar da shi bayan mutum ya yi furici da bakinsa al-iman bil qalb wan nutq bil lisan wal amalu bil jawarih imani a zuciya ya tabbata sai zuciya ta yi kyau sannan ka yi furici da baki babu abun bauta da gaskiya sai Allah shine innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu yin istiqama shine al'amalu salih a kowane lokaci mutum ya tsaya tsayin daka akan aiki na kwarai baya aiki mummuna sai in ya fada cikin kuskure to Allah ya ce waɗannan yahdihim rabbuhum bi imanihim Allah zai shiryar da su bi sababi imanihim a wani fassara ba a sababiyya wato Allah zai shiryar da su zuwa gidan aljanna bi sababi imanihim fi duniya wato da dalilin imaninsu a duniya ko kuma yahdihim rabbuhum bi imanihim shine idan mutum ya taso daga kabarinsa sai aikinsa na kwarai al'amalu salih din wanda aka yi shi bisa aqida al'amalu salih sai a sifanta shi sifa mai kyau mutum yana tasowa daga kabarinsa sai ga sifar halitta mai kyau ce wannan menene ta ce aikinka na kwarai ne aikinka na kwarai sai ce zo mu tafi kawai shi kenan sai ya jagorance ka sai kai ta tafiya shi zai nuna ma har kofan gidan aljanna sai shiga shine yahdihim rabbuhum bi imanihim ubangijin su zai shiryar da su zuwa gidan aljanna bi imanihim da imanin su wannan shine innal ladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim Allah ta tajri min tahtihimul anhar ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin gidajensu a aljanna ba magana a samu wani ɗan tanki ne a ajiye ba a'a ko ajiye randa ko ajiye drone a'a ƙorama ne kawai suke gudana ko ba wai za ka fada ciki bane ko kuma ba irin ƙorama ɗin wanda za su rusa ma katanga kar wani ya yi tunani irin ruwan nan da ake mai rusa katanga ko wani abu sai to ƙorama gaba ɗaya a ƙarƙashin gidan mutum to ya katanga a duniya kenan ka tuno duniya kenan ana ana maganar lahira ne kar ka tuno duniya in ana maganar lahira duk jin daɗi ka tuna duk jin daɗin duniya a jiye shi a gefe ba shi ba ne lahira in ana maganar aljanna to an ƙare jin daɗi ya ƙare a can Allah subhanahu wataala ya ce tajri min tahtihimul anhar ƙoraman zuma yana gudana ne kawai zuma da kake ƙoƙari ka sayo akwai mai kyau akwai mummuna wani gurin a markaɗa wani abu a ce shine zuma a sayar ma mummuna maimakon magani ka samu ciwon ciki ko maimakon magani ka sha wani dotti a cikin cikinka duk akwai irin wannan amma nan tacacciyar zuma ne to ƙoramanta ne zai rinka gudana a ƙarƙashinka wani zai ce ka ni ko ba na shan zuma a baka je aljanna ba baka je aljanna ba ai in ka je aljanna in ka rinka shan zuma sai Allah ya san yadda zaka sha zuma Allah ya samu gidan aljanna akwai ƙorama na giya wani zai ce giya kuma a ba irin ta duniya ba ba irin giyar duniya ba giyar duniya wai da aka ji an ce akwai giya a aljanna sai suka ce bari su hole su more rayuwarsu da giya sai suka bata sai suka shiga shan abun da in sun sha sai su zama mahaukata kamar yadda Abdullahi bin Rawaha yake faɗi wa nashrabuha fatatrukuna muluka sai mu sha giya sai ta zai sai ta mai da mu sarki duk wanda ya sha giya kawai shi sarki yake ganin kansa babu kowa sama da shi shine sama da kowa so da ka wancan ya sha giya wancan ya sha giya wancan ya sha giya to idan wannan ya harari wancan kawai sai mutum ya fasa kwalba sai ya dauko sai ya soki dan uwansa don bai kai ya harare shi ba shi ma wancan sai ya dauko kwalba sai sai mai karfi sai Allah ya yi kawai shikenan in mutum ya sha giya kawai in ya zo bakin titi kawai sai hawa ya fi karfin ya tsaya mota ta wuce sai ya hau titin kawai shikenan in ta bi kansa a same shi a asibiti in bai gangara gaba ɗaya ba to giya kenan fa nashrabuha wa tatrukana muluka abdullahi ibn rawaha yace da can a jahiliya mun kasance sai mu sha giya sai ta bar mu kowa ya zama sarki ba zai tsaya wa wani ba ba zai tsaya wa mai mashin ya wuce ba ba zai tsaya wa mai mota ya wuce ba kowa kawai sai zai ringa dura mutane ashar yana tambele yana ganin ba mutum sai shi in an zo kawai sai tsallake rijiya sai ga ba rijiya bace wani dan kankanin rami ne sai ya haka kawai sai ya tsunduma ciki shikenan saboda ya sha giya to ba irin wannan giyan ba wannan giyan lahira giyan aljanna ba giyar duniya ba ce don haka ƙoraman giya ne na gidan aljanna kawai ke gudana a ƙarƙashin gidan mutum da ƙoraman abin madara yana gudana a ƙarƙashin gidan mutum da ƙoramar kaza duka ga sunan suna gudana wani zai ce kai shi matsalar sai na da wani tsohon typhoid in ya sha nono ya masa yawa sai asibiti a duniya kenan a duniya kenan a lahira wani typhoid kuma typhoid ya isa je aljanna ko shawara ko basir duk ba- babu su zalla wannan a duniya ne kawai saboda jarabawan duniya kana ɗauke da su kana ƙoƙari kana ibada kana abun nan Allah ta fi jannatin na'im tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin su fi jannatin na'im a cikin aljanna ta ni'ima dawwamamman ni'ima shi yasa wani da yace wa kullu na'imin la mahalata za'ilun sai ka ce masa kai kuskure illa na'imul janna banda al- ni'imar aljanna ni'imar aljanna baya karewa randa kai abin da ake so kawai mu yi mu yi ta iya kokarin mu da addu'a da ibada a ce yau ka tsunduma gidan aljanna in ka shiga shikenan magana ta gari ba ba ba ba withdrawal ba wani ha baka ga jami'oyi ba jami'oyi akwai lokacin da ake zuwa a ce wani abu ya faru akwai expulsion akwai withdrawal sakamakon academic performance ya sa an yi withdrawing wani wani kuma sakamakon kaza expulsion wani sakamakon kaza kaza wani rustication wani wa a ai aljanna in ka tsoma ka shiga ciki to shikenan magana ya kare Allah ya samu cikin aljanna Allah ta da da mu da iyayenmu da zuriyanmu da iyalanmu da sauran musulmai ƴan uwanmu Allah ya hada mu gidan aljanna Allah ta da'awahum fiha subhanak da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin wannan shine rayuwar aljanna gaba daya da'awahum fiha subhanaka allahumma in mutum yana bukatun abu a gidan aljanna idan wani tsuntsu ya wuce sai kai sha'awan cewa kai wannan tsuntsun ya zo soyayye to in kana so ya zo soyayye sai ka ce subhanaka allahumma sai ka kawai soyayyen tsuntsu a gaban ka da'awahum fiha subhanaka allahumma yanzu mai kudi wanda yafi kowa kudi a duniya ba tare da an je kasuwa an siyo abin da yake so ya ci ba ya zauna a cikin gidansa ya ce subhanakallahumma subhanakallahumma subhanakallahumma sai lada zai samu lada insha Allah amma yana tsa- a ce misali yana tsa- yana yana sha'awan zabuwa sai zo ta layin yan zabi ma ko ya zo ta layin yan zabi kar ma ya zauna a gidansa ya zo ta layin yan zabi zai rika ce subhanakallahumma duk ɗaya idan ya faɗa zai samu lada insha Allah ta'ala amma zabuwa ta zo ba za ta zo ba amma a aljanna kawai idan ya ga tsuntsu sai ya sha'awan naman zabuwa ko naman talotalo ko naman ɗawisu kawai ko naman tsuntsayen da ba mu san su a duniya ba kawai a aljannan ya gansu ya ga wani tsuntsu ya ce kai wannan tsuntsu kalli cinyarsa ya ga kitika kitikan cinya tsuntsun yana tafiya yana motsawa ya ga wuya ya ga alamun wannan tsuntsun ya haɗa mai sai ce subhanakallahumma a dafe kenan kawai inda zuciyarsa ta raya da faffe yake so ya ga wannan tsuntsun kawai abin da ake so ya ce shine ya ce subhanaka allahumma Allah ce da'awahum fiha abin da suke bukata gaba daya wani kawai sai tuno wasu irin ayaba ya yi azumi ya yi ta neman ayaba bai samu ba ko sai wata yar siririyan ayaba ko riya ta bankare to in aljanna ne kawai sai tuno wasu irin ayaba kitika kitikan nan masu kyau lafiyayyu ba ma irin na duniya ba sai ce subhanaka allahumma shikenan kawai sai ga ayaba kwando kwando kai malamai suka ce idan mutum ce subhanaka allahumma mala'iku dubu goma ne suke tashi tsaye kowa da plate a hannunsa da irin abun da mutumin yake sha'awa kuma irin cikin plate din da wannan mala'ika yake rike da shi daban da abun da yake cikin plate din da wancan mala'ika yake rike da shi mala'iku dubu goma in mutum ce subhanaka allahumma dubu goma za su tashi tsaye sai su zagayo gurinsa suna cewa salamun alaikum bima sabartu amince ya tabbata gare ku saboda kun yi hakuri a duniya yau kuma bari mu yi ku hidima so da aka ce wannan malaka ya miko plate sai ga a wannan ashe naman kaza ne wannan kuma abinci kaza ne wancan kuma kaza ne wancan kaza ne malamai suka ce duk sai ya ci duka dubu goma nan ka san yanzu idan ka kai azumi ka san wani idan ya kai azumi yanzu idan yana tafiya sai ya ga mai ayaba sai ya tsaya can an jima sai ya ga mai lemo sai ya tsaya an inda yana da kuɗi ya ga mai gwanda ya tsaya ya ga mai mangoro ya tsaya ya ga mai dinya sai ya tsaya da mai daɗi da mara daɗi saboda ya sha wahalan azumi in ya je gida ku kawo zobo ku kawo ruwan sanyi da kankara ku kawo lemo ruwan lemo shi ma da kankara kankara ji yake kawai duk zai iya shanye bokiti bokiti can an jima aka ce Allahu akbar an kira sallah magariba ta yi in ya sha kofi daya suka ga suma miƙa ya ƙara ɗebo zobo kofi ɗaya zai ƙara ina ba zai yiwu ba ya ɗebo ruwan sanyi shi ma ba zai shiga ba ga abun nan ɗinsa da ya ajiye shi ma ba zai yiwu ba can an jima sai ji ana kadi kamati salatu kadi kamati sala sai ya tashi ya basu sai ta yi masallaci ana ikama in ya shiga masallaci aka yi sallah ce ku aje wannan in na dawo daga sallah in ya dawo ka wannan ba zai ciwu ba kuma da shi firij sai gobe wannan ma haka wannan ma haka wannan shikenan amma a aljanna in aka taso mutum da abubuwa wa utubihi mutashabiha za a bashi ga sunan ya- masu hidima dubu goma sun tsaya kowa da plate ɗinsa abin da yake cikin plate ɗin wannan daban da abin da yake cikin plate ɗin wancan kawai sai kaga a miƙo wannan kawai ya ɗiba ya ci kawai ya ji ya gamsu kuma yana jin ɗanɗanon daban da wancan sai ƙara karɓan wannan ɗanɗanonsa daban zaƙinsa daban daɗinsa daban gishirinsa daban maginsa daban ba irin magin nan magi cube na duniya ba wannan a duniya ne kawai sannan ya ɗauko plate wata plate dubu goma duk ya cinye wannan ba shine lafiya da nitsuwa ba a gidan aljanna ka isa ka ce plate biyar ne a Naje- a du- a duniya a can plate duka ai ba karamin ni'ima ba ce ya za a yi ka ga abu kana sha'awansa ka kasa ci ai akwai akwai na kasu kenan kana da sha'awan abu amma ka kasa ci akwai matsala ko koshi yayi yawa ko kuma ba lafiya ko kuma kai din yaya ne shikenan a duniya ne kawai sai ka dan taba abu kadan shikenan amma aljanna a kawo wannan kaci a kawo wancan kaci ba kuma wanda zai ce na na na- to bil din ka fa ka- ha ba ai baka da matsala kawai in dai ka ce da'awa in ka ce subhanaka allahumma shikenan Allah ce kuma wa tahiyyatuhum fiha salam su wanda za su zo su gaishe ku din mala'iku kenan suna zagayewa da salamun alaikum bima sabartu tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam ranar da za su haɗu da Allah ranar tashin alkiyama wa yan aljanna a gidan aljanna kawai salam ne Allah subhanahu wataala ya ce la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama a gidan aljanna salaman salama a kai ko a duniya ne in kaga mutum yana towa cikin duhu duhu kana dan tsoro tsoro shi ma yana dan tsoro tsoro kai ma cikin duhu shi ma cikin duhu kawai sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ji ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah sai ka ji tsoron ya tafi gaba daya so da ka salam kalmar salam tana nufin aminci domin me gidan aljanna babu insecurity a gidan aljanna sai dai cikakken security da ba a taɓa yin irinsa ba a duniya da cikakkiyar nitsuwa da cikakken jin daɗi so da haka kawai tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam don haka idan ka ce subhanaka allahumma sai abubuwa suka zo to in suka kawo maka sai su rinka cewa salamun alaikum ba zuwa za a ce to ka cika ba mu filet din don za mu zuba wa yansu ba a'a an je gurin walima wani sa'i zaka ja gani ko kuma dan miko ma ce dauki daya ko kuma dan miwa ce dauki biyu in ka dau biyu yana hararan ka kana hararan sa kai kai kai hadama ka ka, ka wuce gona da iri maimakon ka dau daya kana ga kamar ba zai ishe ka ba shi ko yana ganin baka kyauta ba me yasa ka dau biyu alhali daya ya kamata ka dauka to wannan babu wannan mala'iku ba sa ma wannan abun kawai baya karewa ne kawai ga a- a- kana cewa subhanakallahumma masu hidima dubu goma sun tashi kowa ya dauko plate ya taho da shi irin abin da kake sha'awa Allah shi ya san abin da kake sha'awa yanda kake sha'awan haka abin zai zo da kuma ƙari akan abin da baka sani ba na na jin daɗi a cikin abin ba suyan a tsaye aka yi shi ko da man gyaɗan da ko man mene ko wani abu duk wannan ba shi bane tacaccen mai ne daga Allah Allah subhanahu wataala kofin da zaka sha ruwa in ka sha ruwa an gama aiki a je ka Saudiya mana a haram in ka sha ruwa ba ya gama aiki ba kofin zamzam gashi nan kawai kana shan ruwa ya gama aiki amma an rubuta ma ma a jikin wannan bangaren aka ce duk kofin da ka yi amfani da shi sashi a nan karka sashi a can a duniya ma kenan kana shan ruwa an gama aiki da shi kar wani ya sha da wannan kofin har yanzu haka ne kana zuwa haram insha Allah ta'ala haka zaka gani ko Madina ko Makka duk haka ne plate in ka ci abinci a Saudiya an gama aiki da wannan plate din dama plate ne na roba shikenan kana gama cin abinci sai zabada shikenan balle a gidan aljanna haba qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira fa Ka- gilashi ne aka yi ba kuma gilashi zai ce to ni hannuna yana rawa wa ga ma hannunka zai rawa aljanna wa ga ma duk abin da zaka tuno na duniya na matsalar ka kauda ita babu ita sannan a shigo a ce maka assalamu salamun alaikum wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum sai an yi hakuri kafin a shiga aljanna ga kuɗi nan ya zo a matsayinka na ma'aikacin gwamnati ba halaliyarka ba ba allowance ɗinka ba ne ba a kaza ɗinka ba ne ba ka cancance shi ba kuɗin nan da ya wuce za a yi wani abu ne sai kuma gashi kaga kama kai amma a ɗauka mana ko kuma ga wani nan yan uwanka a wurin aiki a ofishinku wancan ma kwalik ɗinka ne wancan ma haka ne suka ce a zo a raba ka ce a suka je suka raba su ya su ka ce ni gaskiya ban yarda da wannan kuɗi ba saboda haramun ne addini na ya hana ni suka raba bayan sati biyu ko wata biyu suna raba irin wannan kuɗi kawai sai kaga wancan da babbar mota ya shigo wancan ma da babbar mota kai kuma ga kana a bakin giyar kana jira ka shiga keke na fef ko kana jira dan a taɓa ya dauke kai kai ka gida kuma wani ma a cikin su jiniyan ka ne a gurin aiki amma an raba wancan kuɗin haram din da shi sai gashi nan da babbar mota wani daga cikin zai ce kai zo ka je ka ga plot ɗina da na saya 100 by 100 ya dauke ka a mota raba kawai yana duka amma da kuɗin haram ya saya kai kuma kace ina na haƙura ya Allah ba ni na lahira na haƙura da wannan kuɗi akan kuɗin haram shi yasa mala'iku za su shigo gidanka su ce salamun alaikum bima sabartu kai amince tabbata gare ku saboda haƙurin da kuka yi wane ofishin mu daya ga motarsa wane ofishin mu daya ga motarsa wane jiniya na ne a gurin aiki ga motarsa wane ya sayi plot a guri kaza ya gina gida wane sai irin sa ake so a aura wane sai irin sa ake so a aura amma ni duk inda naje sai a ce kai ka tsaya za ta yi makaranta in duk inda naje a ce kai ka tsaya za a yi kaza duk inda naje kaza saboda me baka samu abun duniya ba ka yadda a raba da kai mana don kai ma ka zama irin wannan a'a ba zan yadda ba saboda Allah ya hana to ranar tashin alkiyama kana gidan aljanna malaiku za su ce salamun alaikum bima sabartum yawa sil'atullahi galiya gidan aljanna akwai tsada ba safai ake shiga aljanna ba sai an yi himma ba haka kawai zaka je ka shiga aljanna ba ka more duniya da kuɗin haram ka je ka shiga aljanna haka kawai haba to me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya shi da sahabbai suka rinka jajircewa suna ini da yunwa su kwana da yunwa don kasu ci haram ai da sai a ci haram din kawai a je a shiga aljanna to su ma ba su ci haram ba sai ka wajibi ne a lura saboda haka tahiyyatuhum yawma yalqawnahu abuna wa tahiyyatuhum fiha salam kawai sai dai su rinka cewa salamun alaikum salamun alaikum illa qilan salaman salam wa akhiru da'awahum idan suka ci suka koshi abunda suke faɗa in sun ci sun koshi wani abunda zai nuna ma cewa ka koshi in kana so ka ce na koshi a gidan aljanna sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin an san mumini yayi magana kenan ko a duniya mumini in ya ci abinci cewa ke alhamdulillah ka koyar da yaranka ka koyar da yayanka in za ku ci abinci ku ce bismillah in kun ci kun koshi ku ce alhamdulillah ba kawai ka ce dauko ruwa ka sha in ka ji ranka ya gatsa ke shikenan dauko ruwa ka sha baka koya masa alhamdulillah ba harkar aljanna da'awahum fiha subhanaka allahumma abinci ya zo kenan sannan in an zo da abinci wa tahiyyatuhum fiha salam shikenan za ta salamun alaikum salamun alaikum an ci abinci an koshi wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin karshe shine an ci an koshi an gamsu za ta alhamdulillahi rabbil alamin sai ga duk an tattare gurin an share yayi tsaf baka bar abinci ya zama na almubazzaranci ba ba kuma kawai kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin shikenan kawai an san abun da ya kare ka sha abun sha ka ci abinci ka koshi a kawo plate dubu goma ka ci ka koshi kyauta cikin nutsuwa kuma duk ka cinye su sannan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai kuma kana nan daidai dinka ba za ka ji ka zama wani kato ba za ka iya motsi ba a kar wani ya ce ni ai ba na son kiba ne waje ma za ka yi kiba aljanna kiban da ba a so ba irin ta za ka yi ba kana nan daidai dinka yadda kake so karfinka karfin da yafi naka na duniya nitsuwarka lafiyanka ka shiga abin da kake so ka shiga inda kake so ka more ka shiga can ka shiga can kana cikin daki kana ganin waje kana waje kana cikin kana ganin cikin daki sai aljanna tura min batinuha yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha ana ganin wajen dakunan aljanna daga da, ana ganin wajen dakunan aljanna daga daga ciki ana ganin cikin dakunan aljanna daga waje dakunan gidanka duk dakin da kake so ka ga adon cikin kana daga ɗaya dakin kana ganin ɗaya dakin don ba a yin wani ado a banza an yi ne don kai babu wani ado da ake aljanna kai baka gani ba in an shimfiɗa shimfiɗan gado aka shimfiɗa kore aka rufe da bulu aka rufe da ja aka rufe da yalo aka rufe da ko dukansu kawai kowanne ka kalli gadon kaman yalon ne akai koren kaman kore ne kawai akai bulun kaman bulu ne kawai akai haka kake kallon gadon duk shimfiɗan gadon kana kallon su kaman kowanne shine akai kai wani wani ƙwararren mai ilimi ne zai sai wannan duniya babu shi to Allah ya samu a gidan aljanna wallahu ta'ala alam insha Allah in muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah ya samu dace Allah ya samu gidan aljanna firdaus
Thank you.
bayan Allah da suka turo musamman maganar da 'yan hizba suka yi na jawo hankalin mutane wannan abu ne wanda yake abu na wajibi mutane su lura da shi a misali yanzu waɗannan 'yan hizban fa ba wanda yake ba su kwabo ba aiki suke na kuɗi ba ba aiki suke na salari ba kawai suna taimakawa ne fi sabilillahi don su tsara wa mutane yadda za su ji daɗi in kaga sun ce ma ka tsaya to maslaha a fahimtarsu shine ka tsaya suka tsaya suna gadin ababen hawan jama'a suka tsaya suna gadin hanya hanya yadda mutane za su samu sauki su tsaye da wannan bangare su ce waɗannan su wuce su yi menene duka wannan suna yi ne don neman lada a gurin Allah kai kuma ka zo gurin tafsirin Qur'ani sannan a tashi wasu ba sa samu saurara sun ɗauka suna wancan aiki amma kai ka zo ka saurari karatu wai suna ce ma ka tsaya don ka gyara ko kuma a daidaita abubuwa amma ka ga mutum abubuwan mu gaba ɗaya abu mamaki sai ka ɗauka mutum ba gurin ƙur'ani ya taso ba kaman ba shi ya ji wa'azi ba yanzu nan ya manta ma me aka yi saboda me zukatan mu gaba ɗaya imanin yawanci yayi karanci saka a zo ne kawai a zauna jiki yana nan jim kawai shikenan a tashi a tafi sai ka rasa yanzu wanda ya taso ɗazun nan ne aka yi magana yanzu na za a yi abin nan shi kenan an jima kaɗan an manta kawai an koma rayuwar duniya gaba ɗaya an manta saboda haka ya zama matsala muke ciki kullum cikin ɗimuwa da matsala ya kamata a ba su haɗin kai suna iya ƙoƙarin su da himma da komai muna fata Allah saka musu da alkhairi Allah ya haɗa mu da su cikin jannatul firdaus ya biya su da abin mafi alkhairin sakamako amma mutane akwai rashin ladabi a ce wanda ya tsaya yana ma wannan hidima da kuma rashin tunani a ce wanda ya tsaya yana ma wannan hidima ka zo kana masa izgili ko kuma yi masa wani abun da bai kamata ba wannan bai dace ba ya kamata a yi musu biyayya a yi abun da ya dace don maslahar kanmu da kanmu gaba daya Allah samu gane dukkan gaba daya wanda kowa ya turo irin bukatar da kowa yake da ita Allah subhanahu wataala biya mana bukatunmu na alkhairi masu neman aiki Allah subhanahu wataala ya ba su aiki mai albarka wanda suke karance karance suke bukatun bayin Allah su su da addu'a da irin dawainiyoyi da suke samu a cikin karatunsu muna fatan Allah ya yassare musu Allah sa a gama karatu lafiya wanda suka ce dan uwansu ya bata kafin azumi muna fatan Allah ya fito da shi Allah sa yana cikin halin lafiya kuma Allah sa yana raye yana cikin halin lafiya Allah subhanahu wataala muna roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka سميت به نفسك أو علمته في أو علمت أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تمن على عبدك هذا بالرجوع إلى أهله إنك على كل شيء قدير فبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم فمن عليه بالعودة إلى أهله آمنا سالما مطمئنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام الله كداود شسكين يا لنسى الله كباش نسوا كسباس نسوا دسام غنينسى cikin nutsuwa da lafiya da ƙoshin hankali rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar duk abin da muke na kurakurai Allah ya yafe mana Allah ya muna daga cikin wanda Allah ya yanta su a wannan wata mai albarka da mu da iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da zuriyarmu da iyalanmu da sauran yan uwanmu musulmai baki daya Allah ka hada mu cikin jannatul firdaus اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما Allah sanya alkur'ani ya zama mai ceton mu ranar tashin alkiyama Allah samu na daga cikin waɗanda za su samu shiga aljannar firdaus innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir ya zal jalali wal ikram اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولن تسكتولو سنا فما درش الله فيها الله يا يمس ولن دا يا suke fama ko dan su yake fama da shaye-shaye Allah ka sa ya daina Allah ka shiryar da mu ka shiryar da duk wanda suke cikin mummunan tarbiyya Allah ka shiryar da su dukkan matasa da suke fama da ɗawainiyoyi da rashin kyakkyawan tarbiyya ko suka samu kaucewa ko shaye-shaye Allah ka shiryar da su Allah ka sa su daina mu kuma Allah ka kare mu ka kare zuriyar mu daga fitintunun ƙarshen zamani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك